الله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ به من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فهو المهتد ومن يضلل فلن تجد له وليا مرشدا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيباً يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وأحسن الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها فإن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار أعاذنا الله وأجارنا من النار بايهك إمواء السلام عليكم ورحمة الله بركة مدهدوة a cikin wannan masallaci na juma'a na jibwis nefa ningi a ƙarƙashin wannan makaranta ta sa'adatul islam a yau laraba 22 ga watan rajab hijira na da shekara 1446 wanda ya daidai da 22 ga watan januwari shekara ta dubu biyu da ashirin da biyar miladiya domin ci gaba da karatu da muke yi a duk rana irin ta yau a kuma wannan lokaci na bayan sallar magriba a cikin wannan littafi mai tarin albarka wato risala fi sujudi sahawi risalatun fi sujudi sahawi wallafar babban malami فضيلة الشيخ محمد بن صالح العثيمين منا روقون أبنجي تعالى mawallafin wannan littafin Allah ya sanya masa shi a mizaninsa na kyawawan ayyuka mu kuma ubangiji ta'ala ya jagorance mu zuwa ga karanta daidai da fahimtar daidai da aiki da daidai din da muka karanta kuma muka fahimta a littafi da yake karantar da mu hukunce-hukuncen da suka shafi sujudar rafkanuwa a satin da ya wuce mun yi darasi uku a cikin wannan littafin yau cikin taimakon Allah zai zama shine darasinmu na hudu a wannan littafi kuma mun tsaya ne a gabar da malaye mana magana akan assalamu qabla tamamis salati ina ganan ne ko sallama mutum yayi sallama kafin cikar sallarsa mun ji yadda malam ya karantar da mu yadda za mu gyara sallah idan haka ta kasance yau kuma insha Allahu za mu tashi akan gaba ta biyu daga cikin sabuban da malam ya kawo mana na yin wannan sujuda ta rabkanwa in ba mu manta ba a farkon littafin malam ya gaya mana dalilai ko sabuban da suke jawo a yi sujudu sahawi sujuda ta rafkanuwa guda uku ne ya ce akwai azziyadatu ƙari shi ne ɗauko mana na farko har zuwa nan a ƙarƙashinta muke ko yanzu kuma na biyu shi ne an naƙasu dama ya ce azziyada wan naƙasu wa shakku abubuwa uku insha Allah yau za mu tashi akan an naƙasu bugu irin nawa shafi na ashirin da hudu a wannan bugun ba shafi na tara daidai masha Allah mala ya ce thaniyan an naƙasu abu na biyu daga cikin abubuwan da suke sabauta sujudar rabkanuwar shine ragi shine me annaqasu ragi a cikin sallah din sai mala yace shi kuma shi ma sai ya kasa shi ragin alif yace shine naqasul arkan ina ga muna irin wannan asalin karatunmu na boko ko in an sami number 1 sai a ce yana da a b c zuwa ƙarshe to mala yace shi ma a na farkon akwai alif akwai alifun annaqa yace naqsul arkan shine ragi da ya shafi rukunai ragi da ya shafi wani rukuni daga cikin rukunan sallah mala yace idza naqasal musalli idza naqasal musalli idan mai sallah ya ragi ya tauye rukunan wani rukuni min salatihi daga sallarsa fa'in kana takbiratul ihram idan ya kasance kabbarar harama ne fa'in kana takbiratul ihram in kabbarar harama ya rage fala salata lahu babu sallah gare shi ba shi da sallah fala salata lahu ba shi da sallah sawa'un tarakaha amdan am sahawan mala ya ce daidai ne ya barta ne bisa ganganci ko kuma bisa rafkanuwa ko da gangan ne ko da rafkanuwa ne inda abin da ya bari ya rage ɗin kabbarar harama ce to sallarsa kawai ba shi da sallah don allah muna tare kenan ko da ya gama sallar gaba ɗaya sai tuno ai bai yi kabbarar harama ba mala ya ce ba shi da sallah me yasa li'anna salatahu lam tan'aqid domin sallarsa bata ma kullu ba ba amma shige ta an fara ta ba tunda ba me mashigar sallar kabbarar harama to ba amma kullu sallar ba ta ko li'anna salatahu lam tan'aqid domin sallar ta sa bata ma kullu ba ta ko ballanta nayi bayanan ta warware ko ta baci tauri kaza a gyara in dai kabbarar harama ce Allah ya sa muna tare kaga wannan babu wani rudani a ciki kawai kabbara harama ce ito ka gano sallah babu yanzu za a sake sallah sabuwa kenan mala yace wa in kana ghayra takbiratil ihram in kuma ya kasance ba kabbarar harama bane wani kabbarar haraman ne daga cikin rukunan da ya rage fa in tarakahu muta'ammidan in ya bar shi bisa ganganci kawai da gangan ya bar wani rukuni wanda ba kabbarar harama ba batalat salatuhu sallarsa ta ɓaci idan wani sharaɗi ne na'am idan da ganganci ne kawai shi ma nan kaga babu wani wasu wasi kawai da gangan ya bari eto sallah ta ɓaci mala ya ce wa in tarakahu sahwan in kuma ya bar shi ne bisa rafkanuwa mantuwa ya yi rafkanuwa ta shiga masa ya bar shi fa'in wasala ila maudu'ihi idan ya kai wurinsa fa'in wasala ila maudu'ihi idan ya kai wurin wannan rukunin da ya bari minar raka'ati thaniya daga raka'a ta biyu minar raka'ati thaniya daga raka'a ta biyu al-ghatir raka'atal ula sai ya jefar da raka'ar farkon alghatin raka'a sai jefar da raka'a wace allati tarakahu minha wadda ya bar wannan rukunin a cikinta wadih na'am alghatin raka'ata allati tarakahu minha na'am lagat babu alif a asa alif na ga akhdari ma muna ta karo da kalmar na'i yulgi raka'a algha yulghi alghati raka'ati allati tarakahu minha ya jefar da raka'an nan wadda ya bar wannan rukunin daga gare ta ana mugun tare nan yawwa ana mugun taron ba ko ana iya tare ne muna tare kuwa yau asalin tare masha Allah muje wa in tarakahu idan ya bar shi shi wannan rukunin wanda ba in ka bar harama ne ta baci wa in tarakahu in ya bar wannan rukunin gashi nan rukuni mu dauka gashi nan ya bar shi sahawan bisa rabkanuwa wannan rukunin bisa rabkanuwa aka bar shi muna tare fa in wasala idan ya kai ila mawdi'ihi zuwa wurin wannan rukunin gashi a daidai nan mu dauka yanzu sallar ga ta nan daga nan ne aka fara ta zuwa nan daga nan ne zuwa nan dan Allah muna tare to da yazo daidai nan gurin ya faro daga nan zuwa nan rukunin rukuni ne yana zuwa daidai nan sai ya tsallake wannan rukunin ya bar shi bai yi shi ba ya bar shi bai yi shi ba sai mala ce fa'in wasala ila mawuzi'ihi kuma bisa rafkanwa kaga da ya bar nan inda gangane mai sallah ta ɓace amma da ya zo wannan rukunin ya bar shi ne bisa mantuwa bisa mantuwa ya ce fa'in wasala ila mawuzi'ihi idan ya kai zuwa wurin wannan ɗin a ina minan raka'ati thaniya daga raka'a ta biyu da yazo ya manta wannan rukunin daidai nan ya wuce yayi sallar sa ya karasa nan raka'ar ya karasa ta nan sai da ya dawo raka'a ta biyu zo daidai gurin a raka'a ta biyu sai ya tuno wannan rukunin fa a raka'ar farko bai yi shi ba muna tare yace to wannan lokacin kawai al-ghati raka'ata allati tarakahu minha sai ya jefar da wannan raka'a ta farko da ya bar wannan rukunin raka'ar farkon da ya bar nan sai ya dauke ta yanzu wannan raka'ar farkon babu ita ba yanzu yana raka'a biyu ba kenan eh dai ba mu misali eh raka'a ta biyu muna tare da ya zo daidai gurin mala ya ce wa qamatil lati taliha wacce take bin ta farkon raka'a ta biyun sai ta tsaya makamaha a wurin wannan ta farkon sai ya zama yanzu ta bin ita ce rakasa ta farko ta farkon sai ta zama mai ya yi considering nata zero kenan babu ita don Allah muna tare ya yi replacing ta biyun da mai a ya replacing ta ɗayan da ta biyun ya ɗauko ta biyun ya yi replacing ɗinta da ta farkon wa in lam yasil ila mawdu'ihi in kuma bai kai zuwa wurin wannan rukunin ba mawdu'ihi wakilin sunan nan na rukunin ne wa in lam yasil ila mawdu'ihi in kuma bai kai zuwa wurin wannan rukunin ba min ar-rak'ati thaniya daga raka'a ta biyun to a wannan lokacin wajaba alaihi ya wajaba a kansa ya zama wajibi a kansa an ya'uda ya koma ila ruknil maturuki zuwa rukunin nan da ya bari mun ba da misali wannan fensirin a matsayin shi ne kan rukuni na nawa a ya daidai rukunin da aka bari da yanzu da ya dawo ya zo raka ta farko ba ya faru ta daga nan ba ya yi fatiya ya yi waye ya yi waye ya zo daidai nan bai ƙara so nan ɗin ba yana daidai nan tsakiya misali sai ya tuna kaga bai kai can ba ya ce to a wannan lokacin wajaba alaihi an ya'uda ya zama wajibi a kansa ya koma ilar rukunin maturuki zuwa rukunin nan da ya bari din wurin da ya bari sai ya dawo gurinsa faya tibihi sai ya zo ya aikata wannan rukunin da ya bari muna tare idan ya zo da shi wa bima ba'dahu ya kuma zo da abin da ke bayansa na sauran nan sai ya yi rukunin sai kuma jona daga nan sai ya zo da abin da ke bayansa wafi kiltal halaye ne malin ce a duk halaye biyun nan wafi kiltal halatai ni da ta'un kuma shi ya fi karbuwa ko? da ya ce wafi kilal halai ne wafi kiltal halatai ne nan kuma ni ne don ya ɗiso da biran a da fensil ɗin wafi kiltal halatai ne kuma fa ya karɓo a duk halaye biyun nan ya jibo alaihi yana wajaba a kansa an ya sujuda a kan ya yi sujada limaza lissahawi saboda rabkanuwar da ta auku masa wace irin sujada zai yi ba da salami bayan sallama barin ya alama in gane ba a dida a yi wurin da ya fito jayyid in ma bai gama fitowa ba mala yace misalu zalik ga misalin haka shakhsun nasiya sajdata thaniyata yace shakhsun wani mutum ne nasiya ya manta me manta as-sajdata thaniya sujada ta biyu sujada ta biyu minar waka'ati al'ula daga raka'ar farko minar waka'ati al'ula daga wace raka'a ta farko don Allah muna tare shakhsun nasiya as-sajda athaniya ba ya zo sujada ya yi kabbara ya sujada ba idan ya ɗago ba dai zauna ba sai ya koma ya sujada ta nawa to da ya yi ta farkon ya ɗago kawai sai ya manta da ta biyu sai manta a raka'arsa ta farko fazakara zalika sai ya tuna hakan fazakara zalik sai ya tuna hakan yaushe wa huwa jalisun bainas sajidataini alhalin da yake a halin da yake zaune a tsakanin sujada biyu kaga wa huwa wannan wawun sai ta zama wawul hal wa huwa jalisun a halin da yake zaune baina sajidataini tsakanin sujada biyu kaga yayi sujada ya dago ya zauna fi raka'ati thaniya a raka'a ta biyu kaga hida aka zo daidai gurin kamar da muka bada misali da fensirin gurin na ya fito don Allah jayyid an gama raka'ar farko fa da yazo bai yi sujada ta biyun nan ba kawai sai ya zarce kawai ya ci gaba da sallarsa sai da ya karatun fatiha ya yi sura ya yi ruku'u ya ɗago daga ruku'u ya tafi ya yi sujada ta farko yana ɗagowa sujada bai ta zauna sai tuna a ai a raka da ta wuce bai yi sujada da yanzu da yi ba kenan sujada ta biyu sai ya tuna shi ne wa huwa jalisun bainar sajidatai ne fin raka'ati a thaniya a raka ta biyu ya ce fatul gharraka atul ula haka ya rubuta wannan fatul gha na fa banjo ba aina to fatul gha sai a jefar dami fatul gharraka'a al'ula sai a jefar da raka'ar farkon fatul gharraka'atul ula sai a jefar da raka'ar farko Allah ya samu na tare da ya'un ya sa ya bashi kawai sai mu ce fayuligi fayuligin raka'atul ula sai raka'a ya koma fataha sai ya jefar da raka'ar farko shi mai sallar fayulghir raka'atal ula sai ya jefar da raka'ar farko fatulghar mabni lil majhul fatulghar raka'atul ula sai a jefar da raka'ar farko muna tare kuwa idan naku an sa wannan wawu din ya koma jam'i kenan da jama'a ake sai su jefar da raka'ar farko kaganawan ya fi kusa da dide a nan malam ya ce in an jefar da raka'ar farko wata ƙomu thaniyatu maqamaha ta biyun sai ta tsaya a matsayinta wata ƙomu thaniyatu maqamaha ta biyun sai ta tsaya a matsayin wannan ta farkon dan Allah ya fito fayatabiruha sai ya la'akari da ita a matsayin mai arwak'atal ula a matsayin raka'al farko fayatabiru har raka'atal ula sai la'akari da ita a matsayin ita ce raka'arsa ta farko tunda an shafe ta farkon ya jefar da ta farkon ita wannan sai ta zama wace ta farkon wa yukmilu alaiha salatahu ya cika sallarsa akan wannan ta biyu Allah ya sa muna matukar tare kenan idan sallar azahar ce ya jefar da wacar wannan tabin ta zama ita ce ta ɗaya haka ne da sauran raka nawa uku in magariba ce wannan ta zama ta ɗaya sauran nawa in asuba ce ita ce ta ɗaya sauran jayyid ya ce wa yukmilu alaiha salatahu kuma ya cika sallarsa akan wannan ta farkon sai ya ciko adadin sauran raka'o'in wa yusallimu kuma yayi sallama wa yusallimu kuma yayi me sallama bayan yayi sallama thumma yasjudu lis-sahwi sannan sai yayi sujada domin rafkanuwar da ta faru limaza lissahawi don rafkanuwar da ta faru wa yusallimu yayi sallama wa yusallimu yayi sallama wannan sujadar me muke ce mata ita ma aga ita ma ba adide muna matukar tare insha Allah in wannan misalin bai kare ba malam ya kara yace wa mithalun akhar wani misalin kuma daban wa mithalun akhara wani misalin kuma daban shakhsun nasiya sajdata thaniya mutum ne ya manta sujada ta biyu sujada ta nawa ta biyu wal julusa qablaha da zama kafinta wal julusa qablaha da zama kafinta me bambancin su da wancan wancan iya sujadar ya manta wannan kuma bai mai zaman ba jayyid minar raka'atil ula daga raka'ar farko ko minar raka'atil ula a raka'ar farko fa zakara zalika sai ya tuna hakan fa zakara zalika sai ya tuna hakan yaushe ba'da an qama bayan ya miƙe ya tashi minar ruku'i daga ruku'u firwaka'ati thaniya a raka'a ta biyu Allah samu na tare neman na ji shirin ne ga wallahi ba a tare da amma ana matukar tare jaye ba'da an qama min ar-ruku'i bayan ya tashi ya miƙe daga ruku'i ya dago kenan ko firwaka'ati thaniyati a raka'a ta biyu fa innahu ya'udu yanzu anan ya kai matakin wancan sujadar kaga bai kai wurinta ba to mala yace anan fa innahu ya'udu to lalle shi zai koma ne wa yajlisu ya zauna wa yasjudu yayi wannan sujada na'am zai koma tunda ya dago daga ruku bai tafi can sujadar ya je daidai inda take ba sai ya koma ya zauna yayi me yayi sujadar fa'innahu ya udu to lalle shi zai koma ne wa ya jilisu kuma ya zauna wa ya sujudu kuma ya yi sujadar wacce bai yin ba kenan sai ya yi ta fumma yukmilu salatahu sannan sai ya cika sallarsa ya ci gaba kenan da sallarsa ta kai zuwa ƙarshe bayan ya kai ƙarshe wa yusallimu ya yi sallama wa yusallimu ya yi sallama kuma ya judu lissahawi sannan sai ya yi sujada domin rafkanuwar da ta faru wa yi sallama kuma ya yi sallama Allah ya samu na tara a nan ita kuma wace sujada ce ba ji akwai matsala a wurin nan abu biyu ne ko abu ɗaya ne ne wa alaikun salam yawwa sun yi kama da juna shi wancan na bayan ma sai ya tuna na wancan a na farkon abu biyu ne ga su sun ɗanyi kama ba a yi haƙuri da cinye lokacin ku ƙara ga mun bata lokacin raka'a a yana magana akan mantuwan sai ba da misali a rukunin sujada rukuni na me sujada gashi ya zo sujada ya zo ina sujada ya yi sujada sujada nawa ake ne sujada nawa ya yi allahu akbaru sujada ce sai dago allahu akbar ya zauna haka ne sai mai rage zai ƙara yin wata sujadar to a misalin farko maimakon ya ƙara yin wata sujadar kawai sai ya miƙe kaga ya ɗauka jilsatu sunna ɗin nan ya yi kawai sai ya miƙe bai yi wannan sujadar ba ya taho ya ci gaba da sallarsa alhamdulillahi rabbil alamin wala dhallin ya tafi ruku Allahu akbar an yi ruku sami Allahu liman hamida ya dago sai ya koma ina aka taho sujada Allahu akbar Allahu akbar ya dago daga me yana zaman nan sai tuno a ai a raka'a dazu da yazo nan fa bai koma sujadar ba bai koma miƙewa yayi sai malam ya ce mana wannan kawai sai ya jefar da raka'ar dazu ya dauki raka'ar dazu babu ita sai yanzu sai ya yi me sai ya koma ya sujada ta nawa Allahu akbar kaga ya sujada sa biyu sai ya ce to wanzu wannan yanzu wannan ita ce raka'arsa ta farko waccar babu ita sai ya ci gaba da sallarsa misalin farko haka ne na biyu kuma da ya bamu misali shine ya zo sujada gashi Allahu akbar yayi sujada haka ne da ya dago kawai Allahu akbar ba dai zauna ba to bai ma zauna din ba kawai sai ya miƙe shine yace ya manta sujada wal julusa qablaha haka larabcin gaban yace da zaman da yake wannan din ba ya sujadan farko ba da ya dago zai me zai zauna kafin yayi sujada ta biyu afwan gashi akan ladi Allahu akbar yayi sujada da ya dago wanda menene zama yayi wannan zaman ai yana bayan wacce sujada da nayi ne ta farkon yana kuma kafin sujada ta nawa ta biyu da zai yi to da ya dauko sai manta wannan zaman da zai yi da gyara mana ne ya manta wannan zaman da zai yi da kuma sujada ta biyun abu biya manta kawai da ya dago daga sujadar sai ya mike sai ya me shine ya manta sujada da zaman da yake kafinta abu biyu dan Allah muna tare bayan ya dago yayi alhamdulillahi rabbil alamin wala dhallin ba kai fatiha ba ya tafi ruku Allahu akbar yayi ruku'u yana dagowa sami Allahu liman hamida ko sai tuna ai fa bi wancan zaman da sujada ta biyu ba kaga bai kai ga sujadar ba da ya kai zai jefa da rakan ne kawai yanzu sai ya tuna kawai me zai malai ce kawai sai ya dawo ya zauna ya dawo ya me ya zauna ya ba yayi zaman ba kenan sai kuma ya tafi me sujadar Allahu akbar muna tare sai yayi ta ina yayi ta shine yayi ta yayi zaman yayi sujadar sannan kuma abin da ke biyo bayan sa sai ya ci gaba da sallar sa nan kaga babu batun jefar da raka'a anan Allah ya ganar da mu amma ya fito na'am Na'am? Tashin hankali.
Idan ya dawo dai ci gaba da sallar. Ba ku su kwaya zero ne alhamdulillah dai saki ko kuma kawai yanzu.
Na ƙarshen nan? Na ƙarshen nan? Gashi. Me ya manta ne? Ya yi sujada da ya ɗago maimakon ya yi zaman da kuma sujada ta biyun sai ya miƙe tsaye. To ya miƙo ya yi fatihansa. ya yi sura ya gama sai ya tafi ruku'u ya yi ruku'unsa ya ɗago daga ruku'u yana ɗago nan sai tuna a raka'ar ɗazu bai fa zauna ya yi sujada ta biyun nan ba da zaman da sujada ta biyu to wannan ɗago wanda ya yi idan da ba don bai manta ya tuno na abin ai kai tsaye tafi sujada ne to ba sujada ne tafi kawai dawa dai ya yi wa zaman zai dawo ya zauna ne sai kuma yi wannan sujadar da ya barta kaga yayi zaman yayi me yayi sujadar
Yanzu gaskiya ya san da ruku eto
mun fara karatu
na muna tare na'am shakhsun malace wa mithalun akhar wani misalin kuma daban shakhsun mutum ne nasiya sajdata thaniya ya manta sujada ta biyu wal julusa qablaha da zama kafin sujada ta biyu minar raka'atil ula daga raka'ar farko daga raka'ar fa zakara zalika sai tuna hakan ba'da an qama minar ruku'i bayan ya miƙo ya miƙo daga ruku'i fi raka'ati thaniya a raka'a ta biyu a raka'a ta nawa kamar da muka kwatanta to fa innahu ya'udu wa yajlisu to lalle shi zai koma ne ya zauna wa yasjudu kuma yayi sujada ya yi zaman ya yi sujadar fumma yukmilu salatahu sai kuma ya cika sallarsa wa yusallimu ya kuma yi sallama fumma yasjudu lisahwi sannan sai ya sujudar rabkanwa wa yusallimu sannan ya yi sallama ok yana wani fa mai dan talikin nan ko rislan bai muna ko ba ya ce da ya kawo wannan guda ɗaya ce wa in alima bin rukunin maturoki in ya san wannan rukunin da aka da ya bari ɗin rukunin da aka bari ba da an sallama bayan ya yi sallama fa haza ka annahu taraka raka'atan kamila kamar ya bar raka'a ne guda haza kauli ne ce wannan wata magana ce yana ita ce maganar da aka yi ana in ya san wannan rukunin bayan ya yi sallama ne rukunin da aka bari bayan ya yi sallama ya ce to kamar da ya bar raka'a guda ne a sallar ya ce wasu abin da yake daidai shine annahu la yalzamuhu bai lazimtarsa an ya atiya bi raka'atin kamila akan ya zo da raka'a guda bai kama shi ba zuwa da raka'a guda bal ya ati bi ma ba'dal matruki zai zo da abinda yake bayan abin da aka bari din nan ne wujuban a matsayin wajibi limadha littartibi saboda jeranta ayyukan sallah din rukunonin alaikum salam ina son ji ko da a ciro abun a wannan maganar ne wa alaikum salam bari zo na'am eh eh eh na a ni na ci to eh na Hmm. A'a, ba dalili ko dai biyu kuka tafi da shi idan mutum ya san rukunin da aka bari a sallan yana ya san shi bayan ya yi sallama bayan ya yi ya ce to wannan fa kamar ya bar raka'a ne guda cikakkiya bayan sallama wannan ƙarin bayani ya fita yace wasawabu annahu la yalzamuhu an ya'tiya bi raka'atin kamila bai zuwa da raka'a guda bai kama shi ba bal ya'ti bima ba'da al-matruki ina so in ji ko dai fitar anan ne ko za a ciro abu zai zo da abin abin da yake bayan abin da aka bari na rukunin kenan ujuban a matsayin wajibi littartibi domin jerawa ya ce wa ma waƙa ƙabilar maturuki abin da ya auku kafin wannan rukunin da aka bari waƙa fi mahallihi sahihan shi ya auku a wurinsa ne ya auku a wurinsa ne sai ya ce misalin hakan shi ne mutum ne rajulun salla walamma faraga min salati mutum ne ya salla yayin da ya gama sallar zakara annahu lam yasjud fi raka'atil akhirah sai ya tuna cewar a raka'ar ƙarshe bai sallama ba bai sujada ba bai illa sajidatan wahida sai sujada ɗaya fa'alaihi an yarji'a to zai koma a wannan lokacin wa yajlisa ya zauna bainas sajidataini tsakanin sujada guda biyun nan wa yasjuda thaniya yayi sujada ta biyun yayi sujada thumma yaqra at-tashahhud sannan sai ya karanta tahiya thumma yusallim sannan sai ya sallama thumma yasjudu lis-sahwi wa yusallim sai kuma ya sujadar rabkanwa ya sallama yace wa hadha huwa as-sawab wannan shine abin da yake daidai cewar annar rukuna la yajburuhu as-sahw shi abin da ya shafi rukuni rabkan wannan ba ta gyara shi sai an aikata shi sai an yi me sai an aikata shi idza taraka musalli wajiban min wajibati salati nan kaman sabuwar gaba ce ko mu shiga wa alaikumus salam eh na'am eh sai tuna bai sujada ta bi ba sujada uku gari nake kamar so ake a rikice da gangan ne fa kawai eh abin da ya faɗa ɗaya ne shi mala ya haya abin da ya faɗa ɗaya ne da naka ɗaya ne maimaita mu Allah ya fahimtar da mu na maimaita shi
idan ya yi na tayo yana ɗaukowa daga mutum sai tana ba bai bai yi sujada da ba da haka sai ya zauna zai ƙara sujada ɗaya ke sai aka ce ya cika abin da ya rage da sauran sallarsa ya cika thumma yukmilu salatahu akai ya cika sallarsa akai cika sallarsa a kai mm.
to idan ya tashi zai cika sallarsa a kai a yanzu ya yi wannan rayuwar ramuwa ce zai je dandar hukun nan ne ya tashi ya ƙaro sabuwar fatiha da rukun kuma zai zo da ya yi sujada guda biyu ka ga ya yi rukun kenan ya zo na yi sujada guda biyu yanzu da yi wannan sujadar ya rama ɗayar na haka gashi in na fahimce ka in na fahimta ya taho haka sami allahu liman hamida ya dago daga ruku sai ya tuna sujada ɗaya bai ba a wacce rakar na haka da ya taho in na fahimce da kuke nufi zai zo ko sai ya zauna haka ne sai kuma ya sujada allahu akbar haka ne sai ya dago na haka ya rama wacce yanzu kuma wannan tunda dama yayi ruku'u ya dago sai yayi sujada sa guda biyu kai wa alaikum assalam na'am eh eh ran ƙara biyun eh ƙari e shi ya sa aka ce a yi sujudu ba da salam ɗin ba ya zo yanzu ya yi shi ba yadda in dai ka fahimci na farko kar na biyun ya rikitar da kai yanzu ya dawo ya yi sujadar haka ne to daga wani ai ya zauna ɗin dama daga zaman sai me sai sujada haka ne daga sujadar sai me zai gina sallarsa daga wannan lokacin zai ci gaba da sallarsa haka yi mana bayanin a na farko ne eh eh a ya ya ajiye ta zai ge- cika sallarsa akan wannan gabar ne Mm. eh a shi fahimtar sa ba sujada yanzu ana da kafa na sujada uku da yi eh in haka yace mm mm daya ina zuwa barin zo in dai haka ne malam ya haya abu ɗaya ne shi wancan da ya zo kan gabar ya yi konsidarin raka'ar farko babu ita sai da aka zo kan irin waccan gabar da aka zo daidai gurin ne sai ya ɗora sallarsa daga nan sai ya konsidarin raka'ar farko babu ita shi kamar ai a raka'ar farko wancan an same ta kamar complete ne sai wannan sujadar kawai shi kuma wannan bata an zo ruku'u ya zo daidai wannan gabar ya tuna kafin ya zo gaban ne sai ya tuna na haka kawai zai shafe baya shi kuma zai tafi kai tsaye gaban da yake sai ci gaba da sallarsa a kai ya gaje so ka ce na tauye so me- na'am ta ji tsoro Allah ya fahimtar da mu wani malami Allah ya ji ƙarrai a zaurensa ana karatu ya ce wai kana ce kana karatun fikihu eh wai ka zo ka ce ka karanta a halari ka iya ya ce eh ce ka zo lamya futa ka gane lamya futa ya ce in baka gane lamya futa ba a halari ba ka yi a halari ba a sujudin sahabi babu rafkan wannan ya ce ka gama a halarinka duk in baka gane wannan babu mai ce da sauranka baka gane a halari ba amma kana zuwa in ka ce masa na gama a halari yanzu ina so zan tafi littafi na gaba ne o eh kwarai sai a ɗauko a zuwa ɗauko shi ma wuya ayi sai ya ce in tambaya dai ma kawai a nan dai jefa ka sujudin sahawi kana warware ta kawai shi ke na eh to yanzu ka gama a halari sai ya ce a ɗauko littafi na gaba akwai matsala insha Allah babu za mu tashi a ina kenan na biyu kenan ko ba za mu tashi a bi shine naqsul wajibat wannan shine darasi na nawa na hudu eh naga time din da ake rubuta ne mun ƙara minti shida ba wa alaikum salam na kamar yadda aka dauko eh aka bar kabbarar harama na'am wannan 'yan Allah ya shirya ne ni kawai na gani wannan 'yan tausayi ne da abinka musu kuka musamman a wannan lokacin da muke ciki kurakurai ya mana yawa ta ko ta ko'ina a ce kuma wai sallah ce ba za a mata abin da ya kamata ba mutum ya jira sai liman ya yi kabbara an tafi ruku sai zo da gudu ya kabbara wannan wanda suka ɗauki sallah a matsayin wasa ne wasa suka ɗauka mai tafiya ya to da ruku'insa ba sallah yake yi ba Mm. in inda kofar shawari a nitsa zai fahimci shawarin ta bakinka ku zauna ka bashi shawari ba sallah ta girma haka sallah wuce nan eh ita ce fa farkon abin da za a fara yi wa bawa hisabi a kanta da an samu ta yi kyau to za a yi considering sauran ayyukan bawa ma sun yi kyau da zaran ba ta yi me yasa aka kawo waɗannan duk wannan bayanan sarƙaƙiyar don Allah mai hikimar duk ba don inganta sallar ba ne ba ya ce don gyara ko don ɗora wata kareya wata targaɗe wani kafa da aka samu a sallah ai shi yasa aka yi wannan babu a samu duk a gyara ta ta zama normal inda dama da za ka iya samu kai zai iya fahimtar ka yana da wannan haƙƙin a nusar da shi akan kuskure yake in kuma babu akwai wanda ka san shi zai iya fahimtarsa haɗa shi da shi ya fahimta shi da kansa ya gani ya masa gyara ya gyara don iya ribarsa kenan ta duniya dai an samu matsala a nan to an samu katuwar matsala an samu katuwar matsala sannan kuma sai ka ci gaba da taya shi da addu'a Allah ya ganar da shi kuskure ne katoto mutum wai sai an yi kabbara ya taho ɗan me muke cewa mu a unguwarmu dukan bodi mu ma muna faɗa a unguwarmu ɗan dukan bodi yaka ji mutum ya ce a shiga damu da ki bodi sallah Allah ya fahimtar da mu akwai matsala wa alaikum assalam malam yahya na'am ya iska rim- liman ya tafi rukuwa na'am wato kuskurewa maganar manzon Allah fa muke yi abinda manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya ce shine in za ku zo sallah ina umartarku ina horonku da tahowa da nutsuwa eh kai gaggawar wai liman ya tafi sai ka samu dun in ba ba karantarwar annabi bace yace ku taho cikin nutsuwa abinda kuka samu na sauran raka'o'in da liman ku sallata abin da ya kubuce muku ba ku samu ba sai ku rama a wata ruwa yace sai ku cika shikenan don haka mutane suna kuskure idan ka zo ka samu liman fa a raka'ar karshe ka samu raka'a daya sunanka wanda ya samu jam'i ne kawai bambancin ka da na farko kai akwai cikatowa da zaka yi ka cika rakawoyin da baka samu ba ko zaka rama rakawoyin da baka samu ba an fahimcen kuwa don haka mu daina gaggawa mu daina gaggawa du sunansa samun jam'i ka zo ka samu raka'ar karshe kadai ka samu jam'i sai dai akwai rako'i a baya akan ka da zaka ciko ko zaka rama shi kuma wancan ya samu jam'i babu raka'a ko ɗaya da zai ci ko ko zai rama shi kenan kuskure ne mutum ya to da sauri ya zo ya kabbara ta furko nan an nitsa manzon Allah ya karantar shi mai yin irin wannan wani abu ne da ya samo shi da ba na Allah da manzonsa ba kuskure ne kawai a takaice akwai buƙatuwa zuwa ga a gyara a karkar a malami haya a wace unguwa kake nan tsallaken gabar unguwar mu daya layin nan ok magwanci na ne malami haya in mun tashi insha Allahu sai mu haɗu a shago eh in mun tashi insha Allahu zan baka ka gani ne a rubuce sai ka ga bangon littafin shi kenan sai ka wuce gurin ai irin wannan kuma baya bukatar ka ce ya haƙuri ana daga cin abin da nake sha'awa a karatu eh ba ƙaramin taimako na ni ake ba a karatu a ce ka ce mutum a ina ya gani din nan ya baka hujja ni taimako ne ba sai ka ce ya haƙuri ba kawai eh akwai wata matsalar na'am na'am eh tsoro to ya ce in fake tambayar ka takwas na tun da ina tsoro dama shi ya sa manzon Allah ya karantar da taho a nitsan ai idan ka zo kaga kafa a sahu da bata cika ba abinda annabi ya ce ka cike ta na daga cikin abubuwan da suke sabauta a gina ma mutum gida a gidan aljanna ba idan ka zo kaga kafa a sahu ka je ka toshe ta ban san kuma na tare ba eh amma ka zo a nitse ka ganta kaga zaka wuce kai tsaye ka cike kafar amma sai bayan ka yi kabbara sai kaga kafar ya halatta ka cike ta eh ko saboda karin la salata liman faridin khalfa safi kuma ta biyo ka a baya ya halatta sai ka cike ta na'am alaikun wasu a jikin tasa? na eh eh na'am mhm so yake a zo wajen da ake cewa a jawo wani nan ku Allah ya kai mu gurin a karance so yake in fada ce ya jawo wani a'a Allah ya kai mu gurin ku subhanaka allahumma wa bihamdik nashhadu an la ilaha illa anta nastaghfiruka wa natubu ilaik wassalamu alaikum